فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين أنا فسر القرآن دزنشان تابعي أنا زي gaya mana suwaye tabi'an da suka yi fice suka fito fili wajen kwarewa wajen tafsirin alkur'ani abu na hudu malam yace idan lam tajidi tafsira fil qur'ani wala fi sunna in dai baka samu tafsiri ba a cikin alkur'ani ma'ana ayar da ta fassara wata aya wala fi sunna baka samu wani hadisi da ya goyi bayan ayar ba to shikenan wala wajadtahu an sahaba kuma baka samu a cikin maganganun sahabbai ba faqad raja'a kathirun min al-a'immati fi dhalika da yawa yawa cikin malamai sun juyo ila aqwali tabi'in cewa a iya daukan maganganun tabi'ai akan fassarar qur'ani ka mujahid bin jabal irin su mujahid ka jalaye wannan su ne manya-manyan masana qur'ani a cikin tabi'ai fa innahu kana ayatan fi tafsir aya ne alama ce kenan babba a tafsiri kama kala muhammad bin isa kamar yadda muhammad bin isa ke cewa haddathana aban bin salih aban bin salih ya ba mu hadisi an mujahid daga mujahid kala aradtu mushafa mujahid yake ba mu labari wanda aka ce na kwarewa qur'ani tafsiri yace na bujiro da alqur'ani shine al-mushafa ala ibn abbas a gurin abdullahi dan abbas daman almajirin abdullahi dan abbas ne yace na bujiro da alkur'ani a wajen abdullahi dan abbas thalatha aradat sau uku ina sauka in je a fassara mun duka in sake dawowa in dada bi duka in sake dawowa in dada bi sau uku ne sauka qur'ani tafsiri a wajen dan abbas min fatihatihi ila khatimatihi daga fatiha sa har zuwa marfinsa fatiha daga fataha ne budewa ko budewa daga farkon har zuwa ina har ƙarshe ya ce ukifu inda kulle ayatin minhu ukifuhu ina tsayar da shi a kowace aya sai na tsayar da shi aya nawa ne a cikin alkurani dubu shida da wani abu wa as'alu anha kuma kowace aya sai na tambaye shi wa bihi ila tirmidhi haka tirmidhi ya ruwaito da wannan isnadi qala haddathana al-husayn bin mahdi al-basri qala haddathana abdul razzaq an ma'mar an qatada daga qatada قال ما في القرآن آية قتادة يتي باب وتا آية أتشين القرآن إلا وقد سمعت فيها شيئا فأتي والله ناجي وانا أبنى إلمي أكنت با آية ذاك تنبيني فأتي إنا دا رواية أكنت تادي علماء albani ya inganta hadisin kamar yadda ya zo a cikin sahih tirmidhi na 2350 wa bihi ilaihi har yanzu ya zo cikin tirmidhi din wannan ilaihi yana koma kan tirmidhi wa bihi da isnadin قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن الاعمش قال قال مجاهد لو كنت قرات قراءه ابن مسعود مجاهد يتي دا نا كرنت قراني da قراءه عبد الله بن مسعود to ai da lam ahtaj ila an as'al ibn abbas to da ban da bukata shine ahtaj daga ihtiyaj ne da bani da bukatar in tambayi Abdullahi dan Abbas an kasirin min alqur'ani mimma sa'altu da yawa yawa abinda na tambayi Abdullahi dan Abbas na alqur'ani da tafsirin sa to da na karanta qur'ani da da qira'ar Abdullahi dan Mas'ud to da ban tambayi Abdullahi ibn Abbas ba wannan yana nuna mana Abdullahi dan Mas'ud yana da qira'ar sa kuma qira'ar qira'a ce amintacciya karbabbiya sabai ma suna karantawa da qira'a tunda annabi ya ce wanda yake so ya karanta alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar man arada an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd هنا بلاد مسعود وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا ناقة مجاهد سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ينا تنبيه أبلاء عباس أكان تفسير القرآن ومعه الواحه a tare da shi akwai alluna la ilaha illallah allo na almajirai da suke zuwa suna rubutu da shi yake zuwa in yi tambaya sai da tawada in ya tambaye shi akan aya sai ya dauko sai ya rubuta in Allah ya cika sai ya ajiye sai ya dauko wani haka yake diban kayan alluna ya tafi makaranta idan an yi ana gaya mai yana rubuta ya zo ya ta tilawa yadda gardi yake tilawa karatun alkur'ani a jikin allo har yake alfahari yake karanta qur'ani da rabas saboda tsabar hadda ta cin kaca to shi ma haka mujahid yake tab kun kuna mamakin wannan ku a Mauritania akwai ɗaliban da muke karatu da su a jami'ar musulunci ta Madina a yan Mauritania ai duk waɗannan tafan da kake gani na fikiyu da mai da sauran a allo ake rubuta musu yadda suke hadda qur'ani haka suke haddacewa su alfiya ce ta suyudi ta hadis ta waye duk wata alfiya ma wani ɗalibi abokina dan shi wannan dan magrib dan morocco ne ma yace duk wata alfiya da na sani in gaya masa ita ya haddace ta kowace alfiya na ce kai kowace alfiya wallahi kuwa a jami'a muna karanta alfiyatu suyudi din da ta iraki ana ta wahala wajen hadda ta fama in za mu je harami ka dauki baiti uku baiti hudu kai ta yi kai ta nanakawa a dawowa ma haka wallahi dariya yake mana ta yi tantuma ta hafa zauna haza subhanallah ya ce kuma ga ya ce wallahi tun muna yara a makaranta allo muka haddace wannan alfiyoyin gaba ɗaya to waɗannan fa yaran fa ko malaman namu ma malaman yan saudiya wallahi su suke tashin su Allah malami ya jawo alfiyan nan sai ga dan magrib nan ko dan maroko dan mauritaniya ne yana wannan ko mu zakira wannan han'au da ake mana ta jami'a ta karatu wallahi zaman tilawa suke mata a harami haka za ga suna yi saboda su dan ba su da matsala wai su dauki qur'ani suna karatu a sai dai in za a yi za a yi don ibada kurum ba wai dan wai cewa wai ina karantawa dan in gyara hadda ba babu wallahi wallahi ranar da ake jarabawar alqur'ani ko bude qur'anin ba sai bacci suke sha su more tas wani ma yaran cewa yawan malamin namu ya ce wallahi wannan na fi shi da wannan malamin to yaran da irin yan saudiya duk mun girme su wallahi wani da gaske na tabbatar mun girme su kawai dai sun yi karatu kuma Allah ya ba su dama kuma har an dauke su malaman jami'a ne da sauransu amma inda zai gaya ma shekarunsa ma ko ya gaya ma yadda ya yi abin nan karatu sai ga abin ce wallahi wannan ne wallahi na fi shi karatu to wallahi da ke duk irin wannan tafan da muke buɗe muna bin su muna bi wallahi su a allo ake rubutawa ka duba irin risala din na allo suke rubuta ta tas su shanye ta iyaka amma zai hada ustaz iyaka saboda tsabar bawa ilimin muhimmanci suna da karatu in dai wai dan ai jarabawa ne wai a ci wani abu na addini wallahi sai dai ka fi su da yawan bincike da leke-leke ka karanta wancan ka karanta da tahqiqat na ilimi haka wani hadisin bai inganta ba saboda wani akwai shi a isnadi ko wani kaza sai dai ka fi su ma wai hadda wallahi a ina ina ai ba su ba su da wasa to to to wannan kaga wannan ba Allah ce akai da me yake yawo alluna allo allo kuma yanzu hatta yan alfi alfi a ma mutum sai ga dalibi a ɗakin sa bai da allo kuma ya kamata a ce dalibi kana da allo irin allo na box na na jikin gini ga dan farin nan ko karami ne yamma saboda akwai abin da wato sai ka rubuta shi allo ka rubuta shi kana yawan ganin sai ka haddace shi kuma wata fa'ida ce mai kyau ka ganta kana so ka haddace shi kenan ko wani abu kake so a gidanka a haddace to ka rubuta shi a jikin allon nan karka ce kowa ya haddace shi kurin ka rubuta shi ka bashi yau da gobe ana shiga ana fita sai ga duk yaran sun haddace ɗabi'a ɗan adam in ya ga rubutu sai ya karanta fahimtum ya ce na gan shi da allunansa ƙala fa ya ƙulli lahu ibn abbas uktub abla na abbas sai ke ce da mujahid ko ka rubuta hatta sa'alahu an tafsiri kullihi haka ya ta yi mai tambaya ya ce rubuta asiri tambaye shi akan alƙur'ani gaba ɗaya mujahid shi yasa ba wata aya face sai kaji akwai ra'ayin mujahid ولهذا كان سفيان الثوري يقول شيسا ثوري yake cewa إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به in dai tafsiri ya zo ma daga imam mujahid to ya ishe ka kawai kar ka nemi wani tafsiri ma in dai mujahid ya yi bayani akan aya ko khalas wa to ga wani bayan mujahid ga irin su ibn jubair ga irin su ikrima maula ibn abbas wannan su ma mayu ne a tafsiri ga irin su ata ibn abi rabah ga irin su Hassan al-Basri ga irin su Masruq ibn al-Ajda al-Hamadani ga irin su Sa'id ibn al-Musayyib ga irin su Abu al-Aliya ga irin su Ar-Rabi' ibn Anas ga irin su Qatada ga irin su Dhahak ibn Muzahim wa ghairihim min at-tabi'in wa tabi'ihim da wasu su wannan duk malam manya manyan malamai ne in kana so ka san malaman tafsirin Qur'ani a cikin tabi'ai tabi tabi'in to ga sunan fa man ba'da yace fatazkuru aqwalihim fil aya ka ambaci za ka iya ambatan maganganunsu akan kowace aya kana da yanci in ka jawo aya ka ce ɗaya daga cikin wannan ya ce kaza a duniya sun cancanta su faɗa saboda su ne malaman qur'ani amma mutum yazo yana tafsirin alqur'ani kaga wallahi malam qur'anin nan malam bugun dutsen nan shine a gabansa haka zai zo Allah ramma yana bashi Qur'anin nan kurin yana fasa shi da Hausa kuna ce ja mu je babu da wahala ka ji ya jawo ma ya ce mujahid ya ce ko ikrima ya ce ko su masu saurare suna dan samun natsuwa in kai bayani sai ka ce wane haka ya faɗa ko ka jawo musu aya ka fassara ka ce haka wane ya fassara ta kenan ka liƙa su da cewa wannan ra'ayin ba naka bane amma yanzu kawai wani dan ya iya larabci sai ya zauna kurin a jawo masa akwai wanda ma da dutse ma yake danna qur'ani dan kada iska fanka mata abin nan bugun dutse yaftakhir bihi wai shi dan gargajiya ne wani ko dan tafsirin dan jalalailin nan ma da ake bi shi bai zai ba ba daidai bane kun san zamani yana baya kuma ilimi yana baya dole ne mu yi amfani da abin da zamani ya zo da shi yawo yanzu irin su mujahidin da suke yawo da alluna su sa iya zama su yi ta ba da qur'anin haka da ka amma kai kan ka nemi dan jagoranci ko yaya sai dai ka je gida ne ka haddato abubuwan ka rike bayanin komai wannan kuma zaka iya yi ka zo ko ba biro ba pencil ba komai ka zauna a jama'a aya kai ta bayani amma kuma dole dalibai su ji cewa akwai wani abu fa ba wai kurin ka ba su aya zalla ka wuce ba to me bambanci da kai da wanda ya je koyi larabci kiyaye wannan aqwalin fil aya fa yaqa'u fi ibaratin zaka iya ambata maganganunsu a cikin aya sai ka ga an samu a cikin ibarorinsu tabayun fil alfas an samu bambanci a wajen lafazi malam ibnu taymiya yana so ya nuna wa zaka iya karanta maganganunsu kaga an samu tabayun wato bambanci a wajen lafazi tunda ba dole bane abinda na fassara da lafazin da fassara haka shi ma wannan malamin zai fassara kai ma yanda ka fassara watakila hausa ta ta bauchi ne kai kuma taka ta sakkwato wannan kuma hausarsa ta maiduguri wannan kuma hausar kaga ai samun tabayun kenan amma dai muna nufin ma'ana guda daya yanzu wani zai kira ka sai ce yaka wani kuma sai ce zo wani kuma sai ce taho ko ba ka bane amma kaga duk dai wujida tabayunun fil alfaz wal ma'ana wahid an samu tabayun bambanci a cikin lafazi amma ma'ana me ma'ana ɗaya ce ma'ana ɗaya ce mala yake cewa ya sabuha man la ilma inda hu ikhtilafan wanda bai da ilimi in yaga irin bambancin lafazan su sai dauka sun yi sabani ne ke ɗebo a can ya ce ai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza fayahkiha aqwalan sai yazo ya ta hakaito a matsayin zantuttuka ne alhalin magana guda ɗaya ne walaysa kadhalik ba haka bane yanzu idan malami a nan gadan kai ya fassara yaka in in za a kira mutum sai ya ce yaka ake cewa sai wani arijiyar lemo sai ya ce zu ake cewa sai wani arijiyar sai wani a a a a mariri sai ya ce taho ake cewa yanzu wannan sai ka je kai in ka je zaka ba mutane riwaya sai ka ce an samu sabanin malamai akan fassara ayan nan wani ya ce yaka wani ya ce zo wani ya ce taho yanzu kaga in kai wannan kayi me yake nan to shine abinda ibn taymiya yake so ga mana a larabci ana samun irin waɗannan da karka je ka samu maganganun mujahid da na ikrima da ata da sauransu sun faɗi maganganu ka ɗauka saɓani ne zai iya duk abu ɗaya suke nufi فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره أشكنسو أكو وند يكي تعبيري أكن وانا أبو ده لازم إنسان مي لازم إنسان معنى إن يفد أبو yana nufin ma'ana in ban san me zan ce muku da Hausa lazimin sa ba in kaman opposite din abu lalle in an ba zan ce opposite ba in an samu abu to dole abu kaza ya samu shine lazimi ko ba ka bane kaman misali in ce matukan na zauna a nan kuwa to lazimin zamana ne zan yi numfashi ko ba ka bane matukan na zauna anan na bude littafi to lazumin bude littafi na zamu yi me zamu yi karatu to akwai wanda in yazo fassara wani abu wannan abun yake dubawa aw naziri ko makamancin sa wa minhum man yanusu an shay'i bi ainihi akwai ala shay'i bi ainihi akwai wanda in yazo annan abun directly yake nasantawa kansa wal kullu bi ma'ana wahid duk dai ma'ana guda ɗaya ne fi kathirin min al amakin a wurare da yawa falyatafaqqani al-labib lidhalika mai hankali ya fadaku da wannan wallahu al-hadi ibnu jami'a ce Allah shine mai shiryarwa wa qala shuba ibn al-hajjaj wa ghairihi shuba ibn al-hajjaj da wannan sun fada cewa aqwalu tabi'ina fil furu'i laysat hujja ku kula da wannan magana maganganun tabi'ai a cikin fiqihu aqwalu tabi'ina fil furu'i zantuttukan tabi'ai a harka ta fiqihu tabi'i shi guda ya faɗi ra'ayi akan harkar fiqihu ba hujja bane فكيف تكون حجة في التفسير to yaya zai yi ya zama hujja ne a tafsiri idan a fiqihu tabi'i ɗaya in ya faɗi ra'ayi in ya faɗi magana wannan magana ba za ta zama hujja ba in dai shi kaɗai misalin ya faɗa ra'ayinsa to ya za a yi ra'ayinsa ya zama hujja a tafsir yani ƙarin bayani annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum maganar tabi'i shi kadai ba zai zama hujja akan waninsa ba wanda isa ba masa kada ka zo haka kurum ka zo ka ɗauki ra'ayin ikirima ka fifita ce akan ra'ayin duk sauran tabi'ai idan misalin sun faɗi magana sun samu saɓani ko ka ɗauko maganar ato ka ce ita ce ta fita kowa a cikin tabi'ai ba haka ba wa hada sahi wannan kuma daidai ne tabi'i wani ba zai faɗi magana a ce wai maganarsa ta fita kowa ba sai dai akwai abin da ake dubawa idan a riwaya ne ya faɗo ya ruwaito sai a duba in ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas ne to yana cikin almajiran Abdullahi dan Abbas manya yana cikin wanda suka lazimci Abdullahi dan Abbas yau da gobe sannan yana cikin waɗanda sun yi shuhura da ilimi a wannan babin to a nan a wannan babin in aka duba sai a fifita ra'ayinsa akan dan uwansa amma ba wai kawai dan shi tabi'i ne wannan ma tabi'i ne kawai wani kana da ra'ayi dan ka fi son wani sai ka fifita ra'ayinsa akan saura ba gaskiya ba ka wani ba daidai bane kamar yadda a matsala ta fikihu in aka samu sabanin malamai ba za ka dauko ra'ayin wani tabi'i kwaya ɗaya kurin ka ce shine ra'ayin sama da na kowa ba ku gane wannan ku fahimci wannan matsala tana da kyau dan karka je kuna jayayya da wani akan matsala ta ilimi ya zo ya dauko ma ra'ayin wani tabi'i ya nike ka da shi ya hana ka sakat inda ba karanta wannan ka'idar ba in yana faɗa sai ka ce ai wannan ra'ayi ne na tabi'i malamai kuma sun faɗa ra'ayin tabi'i shi kadai ba zai zama hujja ba to in shi tabi'i ya faɗa to wani tabi'i dan uwansa ya faɗa to ya zaka zo ka ɗauko ra'ayin wannan ka danne ni da shi ni ma to na ɗauko na wani kun fahimce ni yawa dan saboda wasu ɗaliban mutum bai fahimta ba sai a zo a nike shi da wani abin da yana da damar da zai magana amma ya gagara to amma malam ce amma idan shama wa shaji to amma in fata bai suka yi tarayya akan wani abu fala yartabu fi kauni hujja fala yurtabu ba a shakka daga raib ne istiyab ba a shakka matukar tabi'ai sun yi tarayya akan wani ra'ayi to ai ba a shakka akan cewa hujja ne amma fa in ikhtalafu to in sun yi sabani fa fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'd to ra'ayin wasu baya zaman to hujja ne akan ra'ayin wasu duk lokacin da tabi'ai suka gwabza wannan yace kaza wannan yace kaza to ra'ayin wani baya fifitan na wani kun gane shine wal fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'd wala ala man ba'dahum haka kuma maganar tasu ba zai zama hujja akan wanda suka biyo bayan su ba mu yanzu in mun karanta sun yi sabani tsakanin su kar wani yazo ya ce kai mu tabi'ai wane zamu dauki ra'ayin su ba mu dauna wani ba a'a in dai sun yi sabani to dole sai dai an yi wani abu me za a yi wa yurja'u fi dalika ila lughati alqur'ani aw sunna tunda sun gwamza sun yi sabani an yi draw kenan to sai a koma lugar alqur'ani menene alqur'ani yazo da shi sannan kuma a duba a sunnar annabi aw umumi lughati alarabi ko kuma a duba generally shine umum a dunkule a gaba gaba daya larabawa in sun faɗi kaza me suke nufi aw aqwalu sahaba fi dhalik ko kuma a duba zancen yayunsu yayyansu sahabbai tunda su sun yi fada ba su daidaita ba ko sun yi sabani ba su daidaita ba to sai mu duba zancen magabatan su kun fahimci wannan to kaga anan abin da nake so ku fahimta ibnu taymiya yana baka ka'ida ne a matsayin ka na dalibin tafsiri kun ga anan in kun lura ya gaya mana manyan manyan malaman tafsiri kun fahimta kuma ya gaya mana irin maganganun da aka faɗa a kansu sannan kuma ya gaya mana a tabi'ai gaba ɗaya don sun faɗi ra'ayi to ba a ɗaukar ra'ayin wani a fifita haka kawai sai dai da dalili sannan kuma in sun yi saɓani to zancen wasu baya fifitan na wasu shine abin da yake so ya nuna mana kenan ko da ka zo da qur'ani kana fassarawa sai wani malami ko wani abokin jayayyan ka ya fassara qur'ani da ra'ayin wani tabi'i kai ma ka fassara da ra'ayin wani tabi'i to kun yi dro ya za a yi sai a koma a ji sahabbai mai suka faɗa su ne suka dauka a gindin murfu kenan fahimtum to sai kuma tafsirul qur'ani bil ra'yi akwai tafsirin alqur'ani da ra'ayi malam shi fa amma tafsirul qur'ani bi mujarradin ra'yi fa haram kawai mutum ya zo ya dauki qur'ani yana gaggatsa shi da ra'ayinsa wannan haramun ne haramun ne haramun ne wa bihi ila tirmidhi da isnadi ingantacce zuwa imamu tirmizi haddasana mu'ammal qala haddasana abdul ala sufyan qala haddasana abdul ala an sa'id bin jubair an ibn abbas kun ji sa'id bin jubair ko kun ji abdullah dan abbas qala qala sallallahu alaihi man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin duk wanda ya magana a cikin alqur'ani ba ilimi falyatabawwa maq'adahu minan nar ya nemi wurin zaman sa a wutar jahannama kawai masu zuwa masu ɗiban ƙur'ani suna gaggatsa shi haka da ka su fassara aya da ta dace da ra'ayinsu su ba wa mutane kissa don su ba su dariya da ra'ayinsu ai alƙur'ani ma ya yi magana miyar kuka wata kuka ƙa'ima kuma a yadda ko a zo a kare wata bid'a a jawo aya a murɗe ta babu salaf ba magabaci akan tafsirin ka fassara aya cewa wannan aya tana nufin kaza qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un suratu yunus duk dan bid'a dan maulidi ya haddace wannan wai ita ce hujjar maulidi a kasa samun salaf salih magabata na kwarai wanda suka san tafsiri duk waɗannan manya-manyan malaman tafsirin da duniya ta yadda da su ka je ka binciko ra'ayinsu haka suka fassara wannan ayar to bambancin manhaji na ahlus sunna kenan yanzu kaga ahlus sunna in zai fassara qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi to sai koma mai mujahid ya fassara mai ikrima ya fassara mai abdullahi dan abbas ya fassara mai wa ata ya fassara menene waɗannan shahararrun makarantu na qur'ani na duniya suka fassara sai ya je duba duk gasan alittafin in ya ga haka suka fassara sai ya ga mutane amma shi sharin dan bid'a idan ya zo kurin aya zai ɗauka kurin ya liƙe ta haka ya gaya mabiyansa saboda su ba sa cewa mabiyansu ga reference kuma an sun faɗa ma ko su yi ƙarya kuma ba sa mai da hankali su himmatar da ɗalibansu ba su ilimi ka bincika duk garin nan gaba ɗaya babu wani gidan bidi'a da suke tsaya suke wato dasa ɗalibai suna ba su karatu ilimi a ce ga mahaddata qur'ani ga wanda ake ta koya musu tafsiri ga wanda ake koya musu mustala ga wanda ake gina su akan babin tauhidi ga wanda ake gina su akan harkar fiqh ga wanda ake su yi ilimi su sha karatu su koshi ba sa iya yi wa mabiyan saboda sun san in sun yi karatu za su gane wallan su to wajibi ne ku rike a matsayin ku na tullabul ilm da wani zai zo ya fassara aya sai ka ji dar ko ma ibnu kasir yana kawowa a kawalu as-salaf ko ma tafsirin tabari ko ma tafsirin imamu al-ghabbagawi idan ka ga yaya suka fasara sai ka mutane bayani shi fa sauki yanzu nan duk iya karatun malami duk fasaharsa duk basirarsa wallahi duk kwarewarsa duk zakin bakin da zai a cikin tafsiri mu a manhajin mun ahli sunna wallahi sai dai zakin bakin da mujahid yayi sai dai zakin bakin da atwa yayi bai isa ya kawo wani abu nashi daban ba kuma bai isa ya zo ya ce ya fahimci wani abin da waɗannan ba su fahimta ba to wannan manhajin ahli sunna kenan su amma yan bid'a su suna ganin za su iya fasara qur'ani da ra'ayinsu su to shine tafsirin qur'ani bin ra'ayi haram wannan kuma da nasi da manzo Allah yayi bayani akan matsayin waɗannan alqurun din wani zai ce to su me yasa tabi'an aka ba su dama ai su ma nahnu rijalun wa hum rijal su ma mazaje ne mu ma mazaje ne to amma su akwai hadisin da ya magana akan falalarsu da darajarsu kaifa kuma kowa ya yadda tsoron Allah da takawa ya fi yawa a can kuma kowa ya yadda sun fi kusa da qur'anin kuma kowa ya yadda sun fi mu sanin qur'anin kuma kowa ya yadda a garin su a wajen su aka saukar da wannan qur'ani to wanda ya fassara qur'ani da ra'ayinsa to shikenan qala hadathana waki qala hadathana sufyan an abd al-a'la al-sa'labi an sa'id bin jubair an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ga mana jin al-sunna inda za kawo magana yanzu kaga ibn taymiya ya faɗi wannan magana da dan bid'a ne sai ya shiru amma bai gaya maka wannan abin da ka ba sai ya kama isnadi ka zai koma man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maqadahu min an-nar wanda ya faɗa alqur'ani ba tare da ilimi bai nemi wurin zaman sa a wutar jahannama وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عباد بن هلال قال حدثنا سهيل بن سهيل أخو أخو حزم القطاعي القطعي عفوا القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah yana cewa man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta manzo Allah yace duk wanda ya faɗa alqur'ani da ra'ayinsa kuma ya dace yayi kuskure to yayi kuskure fa asaba faqad akhta wanda yayi canka kenan ya fassara qur'ani ra'ayi ya canki fassarar kuma idace to duk da haka yayi kuskure kamar kawai ya zo ya ce bari ya fassara qur'ani sai ya fassara shi yayi daidai amma da ra'ayinsa ne shi to ya yi kuskure bai da salaf bai da magabaci haka abu dawud ya rawaito da imamu turmizi malamai wasu sun za'afa hadisin sun raunana shi kamar yadda imamu turmizi hadisin da ya gabata shi ma imam ahmad ya rawaito da tirmidhi da sa'i a cikin sunan al-kubra albani ya rawaita hadisin a cikin sunan at-tirmidhi amma duk ma'anonin su ingantattu ne akwai hadisai da suka goyi bayan suka karfafa su قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سؤال ابن أبي حزم وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن وانا مغنغنون أروي توسل لغا وسوس كما زوا علمي كن سابان النبي وغيرهم دوا سنسو أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم ثم سنن تاكر أفسر القرآن بعد علمي با وأما الذي وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة amma abubuwan da aka ruwaito daga mujahid da qatada wa gairi ma da wasu su min alil ilmi daga cikin malamai mazuwa ilimi wai annan fassara alqur'ana cewa sun fassara alqur'ani fa laysa dhannu bihim annahum qalu fil qur'ani aw fassaru bi ghairi ilm ana cewa ai su suka fassara qur'ani da ra'ayin su to ku sani cewa ba sun fassara shi ne ba da ilimi ba ya ishe ku cewa sun faɗa sun karanta qur'ani sun yi saukar tafsirin sa a wajen dan mas'ud a wajen dan abbas taka dan sun zo sun yi bayani wani zai zo ya ce da ka suka yi wani yana cewa ni ma kamar yadda mujahid yake ni ma zan yi to mujahid malamin sa abdullahi dan abbas kai kuma fa waye malamin ka yanzu wani fa irin tafsirin ibnu kasir na sai ce to me su ma mazaje ne zuwa suka suka leko suka duba mu ma mazaje ne me sai na dauki nashi ha kullum zai dauka ta yada shi yanzu akwai wani malami da yayi sai yana da karatu ya ce bai rai amfana da ibnu kasir ba akwai shi akwai shi ai ba daidai ba ne wannan taba salaf ne kuma baya cikin manhaji da ka ga alu suna na kwarai yana girma malamai magabata wallahi sun taimaka mana fa yanzu wani dilcin da muke karanta fa suka rubuta mana ka ɓata lokaci suka yi sabon allah su ya karanta da namu muka muna cikin sa dumu dumu ko kana son ibada ma da tsoron allah wato sabon allah da yake kewaye da kai kana so ko baka so na rediyo kawai an barka shiga uku sabon Allah da kake a rediyo kullum ya ishe ka yau shi za a yi a ce karatun mu kima irin na waɗannan ai sai dai a lallaba haka dole sai mun girma wani gaba kuma mun girma wani gaban shine mu ma na bayan mun sun zo za su me za su girma wani to ibnu taymiya ce falaysa dhannu bihim ba za a zaciya a gare su zato a gare su annahum qalu fil qur'ani aw fassaru bi ghairi ilmin ba cewa sun yi ba da ilimi ba a'a aw min qibali anfusihim ko tsabar tsagwaran ra'ayin su ne a wa qad ruya anhum ma yadullu ala ma qulna kuma an ruwaito daga gare su abin da yake nuni akan abin da muka faɗa annahum lam yaqulu min qibali anfusihim bighairi ilm ba sun faɗi qur'anin nan ne da ka da ra'ayin su ba faman qala fil qur'ani bi ra'yi faqad takallafa ma la ilma lahu bihi duk wanda yake magana akan qur'ani da ra'ayinsa to hakika ya dora wa kansa nauyin abin da bai da ilimi da shi wasalaka ghaira ma umira bihi kuma ya bi hanyar da ba a umarce shi da shi ba فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر كما كودا يا فسر يا داتي دا معنى حقيقة الأمر لكان قد أخطأ كما يا كسكري لأنه لم يأتي الأمر من بابه سبب بيبيو تقوف دتداتي وشين أكتي باي السلف كمن حكم بين الناس على جهل كما مثال ودي زو متاني hukunci tsakanin mutane da jahilci fa huwa fi nari dan wuta ne wa in wafaqa hukmuhu as-sawab fi nafs al-amri ko da hukuncin sa ya dace da Allah ku duba wannan magana wanda yi wa mutane hukunci a tsakanin mutane ba da ilimi ba da jahilci kuma sai yayi ya dace da daidai dan wuta ne inji ibnu taymiya kuma koda ya dace da daidai din tunda ba da ilimi yayi ba me ilimi alkitabu was sunna kaga daga nan zaka san cewa constitution kayan wuta ne ah to yanzu dan Allah ku fahimce ni da kyau yanzu dan Allah maganar Allah da maganar manzan Allah akan hukunce-hukunce da suka yanke akan mu'amalolinmu na rayuwa su suka san dan adam suka san rayuwar dan adam yana nan a cikin kundi a rubuce a ajiye kuma qur'ani yace in za a yi mutane hukunci ayi musu da abin da Allah ya ce wa anihkum bainahum bima anzala Allah kai wa mutane hukunci da abin da Allah ya saukar sai aka zo daga baya sai turawa suka ce wannan din tsofan tsari ne bai dace da zamani ba suka ce maganganun manzan Allah ba su ne daidai ba kurin su din fa turawan su da kansu suka yi ta rubuta sakin kaza sakin layi na kaza sakin kaza sakin layi na kaza suka rubuta mutane kundin hukunci a constitution a duniya wai akai za a za a yi mutane hukunci da wannan suke hukunta mutane sai na Allah ya zama ba kauyen tsari na manzan Allah ya zama ba kauyen tsari sai waɗannan nasu ya zama daidai mu yi wa kanmu adalci mu yi wa kanmu gaskiya ka zo ka zama alkali ana ciyar da kai ana shayar da kai ana baka mota mai tsada ana baka albashi da komai da komai akan kare wannan tsarin idan har an yadda Allah yana fada a ji kuma an yadda manzo Allah yana fada a ji to me yasa Allah bai zai fada akan hukunci ayi aiki da hukuncin sa ba kuma me yasa Allah bai zai yanke hukunci akan wata matsala a yadda da hukuncin sa ba dole an bautar da mu ba yanda zamu yi ko me yasa mu dole sai dai mun ji a hukunta mu akan tsarin da ba na Allah ba dole kuma baka isa kai wani hukunci wanda wanda ba nasu ba ka kare wa'azin ka kare jan ayar ka ka kare fa mallam ya kun bi ma anzalallahu ka kare duk abin da zaka yi kuma dole ka je kotun su ai ma hukunci matar ka in ta kai ka kara malami ne kai mai wa'azi da komai da wannan constitution din za a hukunta ka muna fatan Allah ya nuna mana lokacin da za a kawar da wannan tsari na turawa a kawar tsarin Allah yes wato ina mamakin mutane abin ni mamaki yake man sani ba Allah mana nisan kwana yanda mutane wato sai wai kaga mutum yana damuwa wai in an ce wai tsarin nan ba na Allah bane wai sai kaga ya shiga cikin bacin rai da damuwa wai dan me yasa za a ce bara abu constitution ba amma bai tuci kansa me yasa su constitution suka ce kara ba Allah kara ba annabi ba yanzu kuna ganin waɗannan turawan da suka kasa tsara wa kansu rayuwar da za su rayu su ne za su tsara mana rayuwa mu ji daɗi an bautar da mutane an hana su karatun addini ma nema ake hana su karatun addini nema ake a wallahi a aikace yau da gobe wallahi mun hana kanmu ko muna hana 'ya'yanmu kuma rayuwar da tsarin da ake yau da gobe da abun nan tunda yanzu a ko a jami'o'i faculties din da suka fi kowa rashin daraja shine faculties din da ake karanta addini shine araha shi fi kowane sauki shine bai da kima dole sai mun yi tunani mun kawo gyara dole ne kuma mu din dai waɗannan mutanen mu ne Allah ya ajiye mu a wannan zamanin ko mu faɗa ko mu ji tsoro kar mu faɗa ka ji tsoron wani abin da baka ma san shi ba waye ne zaka ji tsoron baka san shi ma'adu kana jin tsoron wani abu ma'adu kuma an baka kana kare abin da baka san kai tushensa asalinsa ba kana masa bauta kana rayuwa da shi duk wani tsari da ka sani a watsar da na alkur'ani da na sunna a zo a bi wani tsari na daban wajibi ne mutane a rinka tunatar da su lalle a dawo kan alkur'ani sunna kuma kuna tsammanin za ku samu kwanciyar hankali a rayuwar kun watsar da Allah kun watsar da manzan Allah ku je ku duba a tarihi aka kawai kasashen nan da suke cikin kafaran wallahi sai Allah ya jarabe su da gobarar dutse dutse kurin kaga yana ta zubar da wuta kurin ko kaga guri yayi rami yana ta balbalin wuta kurin yana ta ambaliya yanda ka san kogi yana ambaliyar ruwa haka wutar dutse take abin da gobarar daji ga ga ga girgizar kasa gari guda sai Allah i girgije kasa gaba ɗaya i nitse garin ana ta kashe su awala yarawna annahum يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون kuma ana gani ga irin ƙasa irin ta saudiya din da suna kokari suna kamantawa za mu ce don su ma ba ɗari bisa ɗari suke ba amma dai alhamdulillah ku duba rayuwa da Allah ya musu mai kyau ko me ya hana su rayuwa suna yi suna can nesa ma mu yanzu nan bamu da bature a nan ƙasar ba wani baturen da zai zo ce kasar ne namu ne kasar mu ne jama'ar mu ne musulmi muna da wannan amma sun hana mu mu yi tsarin Allah suna can sai dai su turo mana mu bi tsabar wai ana cewa an daina mulkin mallaka har yanzu ana mulkin mallaka wallahi har yanzu kuma ƙarya ne babu wata demokradiyya da wani yanci da ake da shi duk ƙarya ne wallahi suna can fa a kasashen su suna aiki da tsarin da suka ga shi ya dace da su su mutane ne mu mutane ne mu kuma sun hana mu tsarin da mu muka ga ya dace da mu da wanda Allah mahaliccinmu da muka yi imani da shi ya ce mu yi su din ba su yi imani da namu Allah ba mu kuma mun yi imani da Allah mu kuma Allah ya hada mu a ƙasa a duniya gaba ɗaya zamu rayu kowa ya je nasa mu musulmi ba cewa muke kada kafiri ya aiki da nasa bai je ya ta yi amma mu ma a bar mu amma an hana mu mu yi babu wani arni a ƙasar nan da yake da matsalar wai an hana shi ya hukunci da bible ɗinsa ko ya hukunci da wannan ɗinsa ko ya hukunci da tsarin addininsa dama akan nasu ake tafiya to Allah ya mana afuwa Allah ya gyara mana ya gyara mana jama'a ku lura da wannan ibnu taymiya ne ya faɗa kaman hakama bainan nasi ala jalin fa huwa fi nari wa in wafaqa hukmahu sawa fi nafsi al-amr lakin yakunu akhaffa jurman mimman akhta'a sai dai laifinsa zai fi karanci shine a kafa jurman ijira mujrimanci shine jurman laifinsa zai yi karanci musamman akan wanda ya yi kuskure wallahu alam wa haka na san Allah ta'ala alqazafata kadhibin shi sa Allah ya ambaci mai kazafi makaryaci ne faqala fa in lam ya'tu bi shuhada'i su masu kazafi in ba su zo da shaidu ba fa ulaika inda Allah humul kadhibun fal kadhibu kadhibun mai kazafi makaryaci ne wani ya ganka yi ma kazamin kayi zina makaryaci ne walau kana qad qazafa man zana fi nafsil amri kuma ko da kai din mazinaci ne sai ya ce kayi zina amma bai ganka da ido kayi zina ba to ko da coincidence an dace cewa kayi zina din to ƙarya kake yi tunda to ƙarya yake tunda bai da shaida dan Allah ya ce fa in lam ya'tu bi shuhada'i in ba su zo da shaidu ba duk mai kasafi in bai zo da shaida ba fa ulaika inda Allah humul kadhibun kun fahimci wannan kuwa yawwa لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به ibnu taymiya ya ce dan saboda ya bada labari da abin da bai halatta ya bada labari akai ba ko ya halatta ka bada labari akan abin da baka da ilimi kawai ka gama ta wuce da hijabi da niqabi kace kai rabu da su wannan mazinatan kenan yanzu haka wannan mazinaciya ce haka wasu suke ka kasafi ne hukuncin ka wannan akama ka amma bulala 80 idan baka kawo shaida baka zama makareci wa takallafa ma la ilma lahu bihi kuma ya dora wa kansa nauyin abin da bai da ilimi da shi Allahu a'lam ولهذا تخرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به shi yasa da yawa cikin magabata sun ji tsoro shine ta harraja sun kiyaye su fassara abinda na alkur'ani abinda ba su da ilimi akai a cikin salaf din akwai wanda za a tambaye shi aya ya fa cancanta ya fassara ta in dan larabci ne ya sani amma wallahi an tambaye sai ya ki shine taharraj kama ruya kama rawa shu'ba an sulaiman kamar yadda shu'ba ya rawaito daga sulaiman an abdullahi bin murda an abi ma'amar kala kala abubakar da siddiq kamar yadda aka ruwaito dangane da sayyidina abubakar siddiq yace ayyu ardin taqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni idza qultu fi kitabillahi ma lam akun a'lam la ilaha illallah ka duba irin su abubakar fa yace yo wace kasa ce taqilluni za ita iya daukan nauyina wace kasa ce ta isa ta dau nauyina shine taqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni wace sama ce za ta yi min ni'ima a duniya ta yi min inuwa a duniya nan wace ce idan na faɗa a cikin littafin Allah abin da ban da ilimi kawai yanzu shikenan kana nan da hankalinka sai wani malami ya zauna dan malamin ka ne ko shehin ka ne ko waliyin ka ne ya zo ta gaggatsa ma Qur'ani ya gaya ma ra'ayinsa kurin ka dauka kabi to duba irin su Abubakar wanda a gindin sa aka saukar da Qur'anin a gaban su manzon Allah ya fassara alqur'anin amma an tambaye shi yace wace ƙasa ce za ta iya daukan nauyin sa wace sama ce za ta iya mai inuwa yayin da ya faɗa akan littafin Allah abin da bai da ilimi mala akwai wanda fa komai ka tambaye su ya baka ansa akwai wanda duk abin da ka tambaye su ya baka ansa ina so in za ku gaskata ni in za ku gaskata ni inda ake cin mutuncin addini a garin nan ku rinka sauraron programs na addini a gidajen rediyo ku ji irin mutanen da ake sawa da sunan malinta wallahi wallahi wani zuwa yake kurin ɗakin saboda bala'in neman shuhura da suna kurin zai ɗauki littafi ta gaggatsa shi yana bayani kurin ya sayi fili a sa a rediyo shi ma a ji shi ko kawai wani abu ya faru gidan rediyo in an ganka da gemu kawai sai a je a ma magana anguwa dan Allah an dan yi wani abu kai mana bayani a addinin musulunci me hukuncin kaza kaga ana bayani a taska kurin an dauko wata tana bayani ba ta da alaka da ayar ko hadisi ko ana bayani ko wata da wata da ranka ko inda ranka ko wata ta zo ko me ake ake a dauko sai ga a dauko wani wani daga ji yana bayani wallahi bai cancanci bayanin ba ko mutum ya zo na program din addini amma wallahi ka ji yanda yake tafiya daban inda addini yake tafiya daban kowa fa babu babu dariya babu dariya yanzu in magana ta ta siyasa zaka zo kai sai sun tace sun yi editing amma in dai zaka zo kai magana akan alkur'ani da hadisi ba a duba ya cancanta ko bai cancanta ba abba mala saboda babu wata hukuma da take kula da wannan yanzu kaga wannan hukumar da ake cewa shari'a commission ko wace ce ita ya kamata bibici gidajen rediyo duk malamin da za a sashi sai mun san shi misali ya cancanta ko bai cancanta ba shi yasa ake so ai a samu lajina ta malamai duk fatawar da za a yi to kar a rinka tambayan kowa da kowa a samu lajina a faɗi wasu malamai a garin na ce jama'a duk wanda zai fatawa ta addini a je gurin malam wane da wane da wane ko kuma akwai lajina kwamiti na malamai suna zama gwamnati za ta rinka biyan su albashi duk wata fatawa a garin nan a kai musu su tattauna da ilimi malami ashirin talatin arba'in hamsin a yi bayani idan ɗaya ya faɗa in wasu suna da wani ra'ayi saɓanin abin da ya sani za a warware haka ake a saudiya haka ake a saudiya akwai lajinatul ulama da suke bada fatwa akwai malamin da ya isa ya nuna zai iya zama a rediyo ya bada fatwa wani fa saboda renin ya ce ayo mene bulugul maram din kuma dan karanta bulugul marami da kuke kuna fasara wallahi ni ma zan iya yi yace dan ka zama malami wallahi ni ma zan iya zama malami wani abu ne haka ya ga wani ai kayan banza ne malintan to su kansu ma'abuta ilimin ba sa ihtiramin ilimin kaga mutum Allah ya bashi ilimi yana zama cikin jahilai suna wulakantar da karatu suna wulakantar da shi kuma yana kaskantar da kansa Allah ya bashi karatu amma ya shiga hannun jahilai abin tausayi malami a hannun jahilai suna gara shi wallahi wannan tura kana ya aike ka ya buge kana wannan gaya ma bakar magana wannan ya nuna ma abin da kake ma baka san shi ba wannan ya nuna ma kaza kai kanka baka dauke shi da kima ba Allah ya mana mai kyau ba a fassara Qur'ani da ra'ayi wa qala Abu Ubayd bin al-Qasim bin Sallam حدثنا محمد بن يزيد عن الأوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبي بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا كدوب جزير الآية كرمة وفاكهة وأبا شيني كنو أكتن بيشي شكين أبسا فقال أي سماء تظلني تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم fassara wannan ayar ce ban sani ba akwai wanda na gaya ma duk ayar da ka jawo masa insha Allah sai ya fassara maka ita kurun ka bude baki ka ce ban sani ba in an je an faɗa ka ce dama abubakar ma an tambaye shi ya ce bai sani ba to me a ciki wai irin mutum ya ce a barin bari ma zan binciko in duba ma idan ka ga abin da baka sani ba sai ka ce zan binciko kaga ka nuna gajiyawarka a gurin Allah kuma ka nuna tawazu'unka da kankan ɗinka amma wallahi wani sai ya nike ta a haka eh wato abin ne yadda yake abin kaza ne ita ma bayani kuma ba gane ba wallahi ya kamata mu gyara musamman mu dalibai da muke karatu dole sai mun yaki zuciyar mu akan wani abu ka sani ka sani ba ka sani wallahi alawa shikenan wallahi wani abu a cikin qawaidi ko ahlari wallahi sai ya buye maka baka gane shi ba alkur'ani ne ka haddace shekara goma da haddacewa a shi ka haddace wata ayar wasalin ba haka bane yaro karami sai zo ya gyara maka zai iya yiwa zai iya yiwa ko masu fassara alkurani tafsirin gumi wannan suna takribin ma'ana ne to ai gwanda ma mutum ya dauki tafsirin gumi ya duba yi da ya zauna yi da ka yana da salaf yana dan magabaci ya faɗa da hausar da ya faɗa wannan ba fassara ake ce da shi ba tarjama shi ma za ka ga an sa tarjamar ma'anonin alkurani tarjama ba shine true figure din ba tunda akwai abubuwan da suna buƙatar bayani amma kuma ba za a yi bayanin ba wannan takribul ma'ana matso da ma'ana ne to da wanda zai je bayi da ilimin yin haka din ya fassara larabcin ko kuma saboda shi yana ganin la Allah yana da ba'a akan fahimtar larabcin bayi da magabaci da ya fassara ayar a haka da wanda zai zo ki Qur'anin gomin ai gwanda gwanda ba wai muna goyon baya bane kamar dalibi ya je zai mutane tafsiri a wani gari sai ya je ya sa musu an ma ya ja masa baki da dan tafsirinsa na gumi ba malam sai ka ce dole kuna mamaki ana yi fa ana yi ana yi ana yi ko ya dauki dan biransa duk kowace aya rubuce fassararta da hausa in ya zo ya ja ya baku ba shi kenan ba kar a yi haka ko me za ka sai bai da ikon da zai iya bude littafi ya bincika amma tunda yana da kwakwalwar hadda sai ya sa kasa sai ya saurari fassarar da malami ya kasan dole wani abu ya kubuce ma haka ne ko baka bane yawwa kuma zai iya yi wa malamin mai tafsirin wallahi zai iya tsallake wata gaba bai yi bayani ba kuma masu saurari ba su tunatar da shi ba to kai kuma kaje ka haddato kasa din soya za ka yi ko zai je lacca sai je jiyo lacca wani malami ya haddato ta kurin ya zo ya zube duk wannan ba ɗabi'ar ɗalibi ba ne wannan yan gada-gada ne amma ɗalibin ilimi shine wanda zai iya shiga maktaba ya buɗe ko ko ba komai daman cewa aka yi tafsirin in ka bude tafsirin ibnu kasir ai ba cewa aka yi duk abin da ya faɗa sai ka gane ba amma dai alƙalli zai dan nuna maka haske akan ayar ko ba ka bane amma mutum je ɗebe shi gaya haka ya je ba mutane wannan babu amana ta ilimi a ciki قال أبو عبيد قال أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن خطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا عمر يكرنت وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها الله جيك عمر كل ما يجي ما لا أمن بدي إذا وفاكهة وأبا يشي فاكهة دي من سنتا فما الأب يشي جماعة مي وأبا تن الله ما لك عمر عمر ina ma da za mu yi koyi da wannan Allah ji kan malam gobe yana yi yana yi yana yi yazo wani gurin ya makale sai ce kai duba man nan menene nan tafsirin nasa ne fa shi ya rubuta shi wani abun akan yi ma dan tawadu'u wallahi dan tawadu'u ka kankan da kanka wallahi kuma ya kaga albarka da Allah ya karace shi yace famal ab jama'a mai ab ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر sai daga baya juyo yake ce yake zargin kansa ya umar ka kallafa wa kanka abinda baka sani ba me za ka ce sai ka sani abu ubaid ya fidda wani a cikin fada'ilul qur'an da ibnu jarir at-tabari da ibnu abi shayba da imamul hakim da bayhaqi a cikin shu'abul iman sahihi ne ingantacce mal albani ya fidda shi cikin silsila sahiha rakamin hadisi na 1154 asalin sai na cikin sahih bukhari hadisi na 7293 وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كنا عند عمر بن الخطاب هنا قرن عمر وفي ظهر قميصه اربع رقاع لا اله الا الله sai gashi a gadon bayan rigarsa akwai akwai akwai faci faci guda hudu faci ake cewa ko irin mahoko mutum kasan da yan riga ta abin nan sai a yanke sai a yi faci wani ma da wani yadin naka fari ne sai ka sa ja a yi mahon da shi ake da shi misali ko kuma irin abin nan to a bayan sayyidina umar ya zo sai aka ga a bayan rigarsa maho maho faci faci guda hudu mu fa yanzu ba ma sa rigar ma da aka aka dinke ta fashe aka gyara ta ma sai ga mutum ya daina sa ta kenan da yawa wallahi tallahi mu dinnan mun fi su wadata a rayuwar da suka yi riqa jam'i ne na ruqa shine faci maho faqara wa fakihatan wa abba ya karanta wannan wai ana so a baku labarin dai hakikan abin da ya faru yazo ya karanta mafakatan wa abba faqala wa mal ab me ce mai sun makala inna hada lahu takallufu wa ma alayka Allah tudri wannan takallufi ne me to dan baka san shi ba shine tudri daga dara ya diri to fa ma alayka Allah tudri dan baka san shi ba ba komai an tambaye Imam Malik an tambaye shi kaza yace ban sani ba kaza yace ban sani ba kaza yace ban sani ba mai tambaya ce kai ba kai ne maliku ba yace ni ne mana yace to ai an gaya mun a garin mu mu zo gurin malik yana da ilimi yace ka je ka gaya mutanen garin ku ban sani ba ba shi nan ba wai dan mutum ya je ya zage ka ya ce jahili ne kai ko ya ce baka da karatu ko ya ce baka da fahimta ko ya ce baka iya abu ba to wannan din me zai rage ma alhamdulillah ka iya kokarin da zaka iya yi saura kuma fa Allah ya baka shi kuma da yace ya iya sai ya je yayi nasa a gani ko ba ka bane kamar yanzu mutum ne da zai zo ya dauki littafin malamai yana ta challenging yana zagin su wannan malamin jahili ne wannan yayi kaza a can ya shi ko ko kawaidi bai iya rubutawa ba ka sa akwai wannan dalibai ana ganin an fahimci sunna an gane duk magabata malamai an kira sai a ce wani kaza wani manhajin sa bai da kyau wani ai ya bata ai wani littafin sa ma bai da kyau ai wani abu kaza yaro fa dalibi yana nan bai san ko ko ko ko safa biyu bai taba rubuta a rayuwarsa ba amma duk littafin da aka kawo yana challenging din su ina gaya muku wannan wato rudun kwakwalwa ni a lokacin na ga a lokacin mu muna karatu a jami'an Madina wallahi akwai ɗalibai 'yan zafin kai da suka ɗauki fatahul bari suka sa masa wuta suka ƙone shi urmus suka ce bai da amfani saboda mai wai ai hafiz ibn hajar yana da matsala ta aqida ana samun yan kurakurai na aqida a tattare da shi nawawi na imamun nawawi al-minhaj sharih muslim shi ma duk suka samu wuta an yi wannan ɗaliban a jami'ar madina fa iya karewa malaman sunna suna ta musu faɗa ana ta jan hankalinsu ana waye to shi yasa duk mutumin daga kullun ya zo a duniya cikin malaman ma shi ba kowa ne malamin sa ba ko ya zagi wancan ci mutunci wannan ya bata wannan cikin abubuwan da suka yi waye baya kuskure babu wani littafin da babu kuskure a cikin sai qur'ani to bukhari ma akwai wanda suka daga suka zazzage shi kuma wannan wai duk dalibai ne subhanallah Allah gyara mana halin na'am na'am ba kaji wani dalibi shi kuma ce ake duk malamin da bai kai dokta ba ma bai zai je karatu a gurinsu ba dokta din me dokta me dokta ai ba ku sani ba ne shi yasa na rantse da Allah akwai mutumin da ba dokta ba profesa ne ai suna nan da yawa profesa a islamic studies wallahi tallahi ba zai iya karantar da kai bulugul marami ba kai aya baya iya ja an yi wani taro na islamic studies na malaman arabic da islamic studies da waye aka ɗebo manya-manyan professors na islamic studies da waye aka ɗora su a high table wani ya zo profesa ne zai irin mukaddima nan inna alhamdulillah nan gagara ta yi kudin sai ya karasa ta da turanci wallahi wani an jawo ana tattauna akan matsala ta ilimi aka ambaci sunan wani littafi na addini an yi kaza profesa ne ba sai ce babu wannan littafin aka ce profesa akwai shi karamin littafi da bai kawo ba babu bai san shi ba wannan karatu da ake wane kaza ne wane kaza ne wallahi ba shi ke nuna cewa wane bane dan ka zama mutane doktoci nawa ake da su wanda ba su san komai ba dalin din ta rufe musu kwakwalwar da yawa suna nan wallahi malam karatu karatu ne kawai mutum ya je bincike ya karatu akwai mutane da sun zama farfesoshi ba su iya mutane komai ba ko ɗansa bai iya karantarwa ba ɗan shi ɗan shi kuma ba malami mai girman kai ma irin malamin da yake ya islamic studies a boko rina mutane ne da su kuma bai san komai ba ya ji an ba shi islamic studies din ma a gurɓace don syllabus din gurɓataccen syllabus ne yana buƙatar gyara amma gani suke duk sauran malamai da suke ganin su a gari gani suke jahilai ne tunda su suna da takarda wannan ba shi bane ba Allah ya mana mai kyau akwai waɗanda sun zama daktocin kuma sun cancanta samu dakta din har sun fi ma malaman su akwai wanda sun zama profesoshin tabbas profesoshi ne da gaske ana samun su daidai ku amma fa amma sauran wallahi din rabta ne suna ne kurum ai ba wani maganar dakta mu ga me ka zuba mana a ƙasa ko ba ga bane dan an daura maka dalin me kai wa mutane me kai wa al'umma shikenan kawai kowa ya zo ya bayyana kanshi wani aiki kai wa al'umma shikenan amma ba wai suna ba duk wannan ba wanda zai je da shi kiyama wallahi kowa in ya mutu an jefar da takaddun ma ya gasu ake yi kana mutuwa yau a matsayinka na profesa wala ba raka ka da takaddun profesa ba in ka je da su ma duka zaka ci a gaba dan kare na musu wayo ne ka zo da kai wa hada kullu ma'mulun ala annahu ma radiyallahu anhuma inna ma arada istikshafa mahiyat al-ab wannan abinda ake nufi za a dauki wannan abinda Abubakar da Umar suka faɗa suna so su gane istikshaf wato su su su ya bayyana gare su ya yaye gare su gane menene ainihin shine mahiyya ainihin al'abd me ake nufi shi wa illa fa kaunuhu nabatan min al-ard in an ce istikshaf neman bayani ka fahimci abu hakikanin shi amma kasan kasancewarsa wani tsiro ne daga a ƙasa ai an san shi ko abubakar ya san cewa abban ai wani tsiro ne amma me hakikanin abba din zahirun la yushar wannan ba za a jahilce shi ba zahiri ne liqauli ta'ala fa ambatna fiha habban tunda an ce ambatna ambatna fiha habban ko mun tsirar kaga tsirartawa ne kenan wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba kaga ashe tsirrai ne kenan قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ألية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية أن تنبي أبلا أن عباس أكن آية لو سئل عنها بعضكم da a yau ne aka tambayi wani daga cikinku laƙala fiha da nan da nan zai bada amsa da a yau cikin mutanen zamanin ne aka musu tambaya akan irin yadda kai dan Abbas akan wata aya to da wallahi da kun bada amsa tuntuni amma ina fa aba an yaqula fiha Allah dan basu ya kiya ba da amsa bai ce komai ba kai kai to bari mu tsaya anan ko kamar yayi tsawo da yawa ko to na tafi nan insha Allah in nan mun zo wani sati sai mu kammala daga qala abu ubayd أبو عبيد أبو عبيد كتير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب دقى أيوب عن عن ابن أبي مليكة دقى ابن أبي مليكة قال سأل رجل رجل ابن عباس رجل ابن عباس وني متين يا تنبأ بلا ابن عباس dangane da wannan aya yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin cikin suratu sajda wannan aya ranar da gwargwadonta yawan ranar tsawonta ya kai shekara dubu faƙala lahu ibn abbas ablan abbas ce fa ma yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana shi kuma ablan abbas sai da jama'a tambaya ce to kai kuma me menene wace rana ce kana miqdaruhu 50 alf sana gwargwadanta shine shekara dubu hamsin wancan cikin sajada aya ta biyar wannan cikin ma'arij aya ta hudu ku lura da wannan ayoyin guda biyu can Allah ya ce yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma tawaddun wannan cikin ma'arij yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana wannan yaum yaum din guda biyun duk ya rana ɗaya ce wace rana ce ai ana cewa kiyama in an yi lissafinta za ka ga wato tsawonta rana ɗaya in aka ce za ka yi kwana ɗaya a kiyama to daidai yake da shekara dubu na duniya to she faƙala rajul sai wannan mutum ya ce abdullahi dan abbas shi kuma abdullahi dan abbas ya daɗa yanko masa wannan ta cikin ma'ari da ta ce kuma ranar gwargwadonta shekara dubu hamsin can shekara dubu nan kuma shekara dubu hamsin فقال الرجل انما سالتك لتحدثني sai mutum ya ce akar makalla ni na tambaye ka ne ka bani ilimi faqala ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ce kaga waɗannan ranaku guda biyu da ta cikin sajada da ta cikin ma'arij huma yawmani zakarahum Allah bi kitabihi ranaki ne kurin guda biyu da Allah ya ambace su a littafin sa Allahu a'lamu bihima Allah shi ya bar ko kan sani wace rana ce kaga anan bai fassara cewa rana ɗaya ne daga cikin ranar kiyama ba fakari an ya kula fi kitabin layi ma la ya alamu sai a lokacin abdullahi na abbas ya ƙi ambata cikin littafin allah irin abin da bai sani ba ko ba ina ko ba ko ya fita ne ha to waye zai je mana basi gobe gobe ya kawo mana ya je duba mana littafin tafsirai mai suka ce akan wannan kwanakin ga dai abin da abdullahi dan abbas ya faɗa za ka kawo to to aje a kawo duk wanda zai iya je kawo mana gobe ku kawo mana me bambancin waɗannan kwanakin guda biyu yana da amfani kaga yanzu a can Allah ya ce gwargwadon sa me a alfa sanatin mimma ta'uddun a can kuma yace me 50 alfa sana irin waɗannan ayoyin orientalist masu kan qur'ani suke cewa qur'ani yana da tufka da warwara da tanakut yanzu wannan dan Abdullahi dan Abbas Allah ya fahimci wani abu ne wannan ya masa tambaya ne in ya gaya masa wannan sai ya ce to waccan ranar kuma da aka ce 50 alfa sana ita kuma wacce ce shi yasa Abdullahi dan Abbas ya rikito mai da tambayar gaba ɗaya hada masa su sai ya ce shi ma tambaya yake to Abdullahi dan Abbas a nan gurin sai ya ce Allahu alam ba san wace ranaku bane to ku bincika haka ne ba san ranakun ba ko ku an rarrabe tabbas an yi yawwa ko a nan masallacin man jafar ya yi tafsirin wannan ayoyin kuma ya yi bayanin su kuma ina da kasa ɗin kuma na ji amma ba zan faɗa ba a je a binciko a kawo wanda yake so ya samu ilimi irin wannan an ce abu je a yi bincike ka je ka bincika dan ka bincika ba za ka taɓa mantawa ba ka fahimce ni tayi kurin fisha ka dan shiga legal ko nan biyu ke ko can inda ake shiga libraries ka dan lebin littafan tafsiri kurin ka duba kofin lambar ayan ka game ibnu kasir ya ce dama su ibnu kasir kan dole sai ya rikito maka wancan din ma dole sai ya kawo ma ya ce ma wani abu to ka game suka ce wani ya ce kaza to wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza kun bance ni to in kana da azwaul bayan na imamu shankidi shi kuma tun da na karshe karshe ne sai kaga zai ma tarjihi ya ce gaskiyar zance abu kaza ne in ma da kana da adwa'ul bayan din sai ka koma cikin sai ka ji me zai ce kun fahimci wannan wa qala ibn jarir haddathani yaqub bin ibrahim حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب الى جندب بن عبد الله فساله وان طلق بن حبيب يا ذو جندب ابن عبد الله فساله يتنبيش عن آية من القرآن أكم وتآية من القرآن فقال أحرج عليك لا هذا كذا الله in kunta musliman in dai kai musulmi ne lama kumta anni ka tashi ka bar gurin nan kawai kamar kalmar uhariju alaik ina maka magiya ka ji fa tambayar sa akai kurin akan wata aya cikin alqurani ina maka magiya in dai musulmi ne kai tashi ka bani guri kurin to ina ji yayan ko masa abin da ba abin nan ne au kala in an tujalisa ne karka inda ka zauna tare da ni wa qala malik an yahya bin sa'id مالك يا فلان يا ابن سعيد القطان عن سعيد بن المسيب انه كان اذا سئل عن تفسير ايه من القران مالك daga سعيد بن المسيب سعيد kun san shi ko tabi'i idan an tambaye shi akan aya ta alqur'ani qala inna la naqulu fil qur'ani shay'an sa'id ibn musayyab aya an ka tambaye shi qur'ani sai ce kai mu ba ma iya magana akan qur'ani ba sai malamai tawadu وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان لا يتكلم الا في المعلوم من القران wannan ƙarin haske ne akan waccan magana an ruwaito cewa shi sa'id ibn musayyab baya magana akan qur'ani sai fil ma'lum abin da isa ne wanda bai sani ba baya jin kunya da an tambaye sai ce bai sani ba mu ko yanzu abin kunya ne mu ce ba mu sani ba an tambaya ce sai ka fara kame kame ka je kai ta wannan kame kamen kuma watakila wani ya taba karanta wannan abin ya san shi taras ka je kai ta hauka yana ganin kama haukaci gwanda ka ce maka sani ba wallahi bai rage maka komai ba Allahumma illa wata fahimta ne ka ce kai abin da ka fahimta kaza shikenan kuma daga ba a gyara ma amma kuma mutum yazo ita abin da ba shi bane kullum yazo ita mutane bayani bil aks kar ku yi wannan وقال شوبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن وأن يأتم بسعيد بن المسيب فقال لا تسألني عن القرآن سعيد بن المسيب كدين تمانا كان قرآني وسلمان يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء لا يخفى عليه منه شيء ka tambayi wanda yake raya cewa shi bai ba abin da ya ɓuya gare shi alkur'ani a wannan lokacin yana irin shagube ne wa ikirima saboda ikirima ana cewa ya ce alhamdulillah ba dan alfahari ba a je cikin alkur'ani ba wani abin da ya ɓuya a gare shi a tambaye shi daya iya kowace aya to ya san bayani a kanta mana ya ba da labari ne akan abin da ya sani to da aka tambayi sayyid ibn musayyab ya ce karka tambaye ni akan Qur'ani je ka tambaye wanda yake ganin shi ba abin da bai sani ba je karka tambaye shi irin irin runguzan nan ne irin ta abin nan ta ulama malamai wa qala ibn shawzab ibn shawzab yake cewa haddathani yazid bin abi yazid qala kunna nas'alu sa'id ibn al-musayyib an al-halal wal haram muna tambayar sa'id ibn al-musayyib akan halal da haram wa kana alamun nas kuma gaskiya yana cikin mutanen da suka fi kowa ilimi fa idan sa'alna an tafsiri ayatin min alquran sakata amma muna tambayar sa aya cikin alqurani sai ya shiru wannan yana nuna mana taka tsantsan din sayyid ibn al-musayyib wajen tafsirin alqurani to Allah ya fi mana yanzu in su sa'id ibn al-musayyib za a tambaye su su yi shiru to ina ga mu wallahi wannan bulala ce ga kowa in dai irin sa'id ibn al-musayyib za a tambaye su shiru mun san akwai tawadu'u ne a ciki to dan Allah ina ga mu ina ga mu mala hatta fa yaran mu yan musabaka waɗanda suke musabaka fa a junan sai mutum ya zo da kirji ya ce ka tambaye ni komai haka yake faɗa tambaye ni komai kaga wannan ai Allah ya sawaye Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa Allah ya kai mana wannan yana nuna mana wara da haka ɗalibin ilimi ya kamata ya zama mai wara ɗan tsini dole lokacin da kake tsantseni kuma lokacin Allah zai daga ka kuma sai ya kara maka ilimi ka'allam yasma dan aka tambaye shi wato kamar bai ji tambayar ba sai shiru haka yake sayyid ibn musayyib wa qala ibn jarir haddathani ahmad ibn abdat ad-dabbi قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة عبيد الله بن عمر يكي تشيوا ناجي ko na riski manya-manya malamai masana addini na madina wa inna la yu'azzimuna al fi tafsir suna girmama magana akan tafsiri ai abu ne mai girma a wajen su ba karamin abu ne menon cikin su akwai salim ibn abdullah salim dan gidan abdullahi dan umar da qasim ibn muhammad wa sa'id ibn al-musayyab wa nafi' duk waɗannan in dai magana akan tafsirin alkurani ne suna taka tsantsan قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سميت أبي تأول آية من كتاب الله قط هشام بن عروة يقول بان تبجن بابانا فسر وني wata aya a cikin alkurani ba kwata kwata ban taba ji ba saboda bala'in tsantseni da yake akan alkurani wa qala ayyub wa ibn aun wa hisham ad-dastawai عن محمد بن سيرين دقا محمد بن سيرين قال يكي سألت عبيدة السلماني عبيدة يكي السلماني لا تنبي عبيدة السلماني عن آية من القرآن كم آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن يكي أي وطن دسك سن واتو أو أكا سوكوا القرآن سنتفي موكا إنا ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن waɗanda suka san fima akan me aka saukar na alkur'ani ko ayoyi ai sun yi nisa sun tafi fattaqillah ka ji tsoron Allah wa alayka bisadat ka nemi daidai amma malamai sun tafi tun da fa zahaba ulama zahaba nas wa turika nas nas qala abu ubaid haddathana muwaz an aun عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا إذا حدثت عن الله إن ذاك بعد لاباري أكان الله بعد لاباري أكان الله شيني بعد لاباري أكان تفسيري فقف كتايا حتى تنظر ما قبله وما بعده كدوب آية da take kafin wannan da ayar da ta biyo baya in dai zaka ba da labari akan ubangiji da tafsiri to sai ka san ayar baya da ta gaba to mu yanzu a ranar mu wani ayar ma mu san a wace sura take ba mu san wani kissa ne mana ko mu fasa ta mu bayani kurum kowa ya kama gabansa kowa ya amma kabbara kurum shikenan zance ya kare Allah ka mana afwa حدثنا هشام عن المغيرة عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه أي أبو كنمو متنمو سن كسن شيء سنة جنس أورين تفسيري كمينا مسو كرجيني ويهابونه كمينا مسمي kwarjini wa kala shu'ba shu'ba yace ana abdullahi bin abi safar yau ne muna ta shan nusus ko daga abdullahi bin abi safar kala kala shabi imam shabi yace wallahi ma min ayatin illa wa qad sa'altu anha shabi yace wallahi Allah ya sani babu wata aya sai da nayi tambaya akan ta walakinnaha ar-riwayatu anillah sai dai abun tsoron riwaya ne daga Allah amma dai dan dai bincike na ilimi ba ayar da ban tambaya ba yanzu kai dan Allah duka gaba daya alqur'ani ka je an koya maka ka tambaya wani fa ya dan saurari ma wani malamin ma ya ji yadda ya fassara wasu ayoyin ma wallahi ya fi karfin haka to me shi a kuma bai da ma ba a din fa da binciken laukanan ladaihi ba a to da nan dama dama amma babu yace sha'abi yace duk aya na yi tambaya sai dai ku duba akwai ajiyar zuciya gurin walakin na riwaya anillah sai dai abun tsoron tafsiri shine riwaya ne daga Allah ka zo ka tsaya gaban mutane ka ce Allah ya ce din nan fa kana nufin sako ne ka karɓo musu daga Allah ka basu in ka je kai ƙarya fa ko kai musu bayanin da ba haka Allah yake nufi ba التفسير الرواية عن الله قال أبو عبيد وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتق اتقوا التفسير وكياي كدت أولين تفسيري وإنما هو الرواية عن الله تفسيري فا تفسيري فا با آين سدقراجي رواية ندق الله فهذه الآثار صحيحة ابن تيمية كاكا وأن الرواية إن كانت تو وما شاكلها da abin da ya kama da su shakala kama da su an a'immati salaf daga manya-manyan malamai na salaf mahmulatun ala taharrujihim anil kalami fi tafsir ana daukar su a dora su na taka tsantsan da suke yi dangane da yin magana akan tafsiri bima la ilma lahum bihi akan magana akan tafsiri da ba su da ilimi amma yanzu in Allah ya sanar da kai wani abu akan ayar kana da ilimi ka karanta watakila ka karanta mai abla dan abbas yace mai wani yace to wannan dan ka haifa ba laifi bane duk wannan maganganun ka dora su ga wanda zai je ɗebi qur'ani yana gatsa shi ba yi da magabaci ya ya fassara ayar wani ya ce ba ruwansu da wani yadda sahabi ya fassara ko yadda tabi ya fassara su ma ai mutane ne su ma ai mutane ne ko an ce sai ka je ka bi sahabi ko sai ka bi tabi shi ma zai je fassara Allah kiyaye kisa wallahi ni mamakin da nake ko mutanen wato ba su da rariya yanzu kaga tafsiri a garin nan fa wai kowa fa sauraron sa ake yanzu a gidajen rediyo da Ramadan sai ka je tafsiri kala hamsin wani ma zaka da ka san ihu yake haka zaka ji wallahi kuma shi ma sai an sa shi a rediyo hauka ne ai ta hauka ai ta hauka ai ta tabargaza kuma kowa sai an sa shi ba harka kuɗi ba ne mu ma mun siya a can kuma kun siya a can to mu ma mu je mu siya wancan kowa ma ya je siya akwai wanda ana sahur ake yin sa akwai wanda ana shan ruwa ake yin sa akwai wanda sha biyu ma ake yi wai saboda yan hira akwai wanda sai da rana yan kasuwa ana kasuwa ba ciniki ake kunna shi akwai wajibi ne mutum ya san malamin da zai saurari tafsiri a gare shi a matsayinka na ɗalibin ilimi wallahi ka fi karfin ka je a gurin jigarin jigarin malami wanda bai san me yake yi ba wai ka zauna wai ka sa wai kana sauraron tafsirinsa akan me ba gwanda ka je ka dauki littafin kana muraja'a ba ya je ya je halakar da kai yana yi wa Allah ƙarya yana jawo hadisan ƙarya yana yi wa manzon Allah ƙarya yana faɗan abin da ke ba haka bane ba wai na ilimi bane amma bai kamata ka bada dama har ka saurare shi ba ka ɓata lokacinka duk wanda ka saurare shi ka yi ihtiramin sa ne in ka saurare shi kayi mai kayi ihtiramin sa ne kana ganin ya cancanta kuma kai dan sako ne duk abin da ka je wata ran ko ka faɗa ko baka faɗa ba dole in zance ya zo zaka iya nakalto kwakwalwa za ta nakalto maka wannan zaka ce ai ka ji wani malami yana cewa to kuma wataƙila ka saurari malamin banza ku dai shaida ne in kuna sauraron yadda ake fassara alkur'ani shaida ne ku mutane da Allah sauki amma ilimin bayi da gata kuma ba wanda za su kare shi ba wanda za su taimake shi ba wanda ya isa ya zo ya ce kana sa na wani a sa na wani kuma babu wata rariya da ake tacewa a ce wani ya dace wani bai dace ba Allah ya sawaje fa amma man takallama bima ya'lamu min zalika lughatan wa shar'a ibn taymiya ce wanda yayi magana akan qur'ani da tafsiri yana da ilimi a lugha da shari'a fala haraja alai babu laifi ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم اقوالا في التفسير shi yasa ai duk da wannan maganganun suke faɗa amma ai an yi riwaya daga gare su ko ba kaman duk taka tsantsan ina ce ibnu musayyib za a ruwaito wata magana kuma da ya faɗa cikin alqur'ani wala munafa babu cin karo shine munafa لأنهم تكلموا فيما علموا دمي سني مغانا أكا أبن سكسني وسكتوا عما جهلوه تكلموا فيما عملوه علموه سني مغانا أكا أبن سكسني وسكتوا عما جهلوه سني شروع أكا أبن جاهلتا وهذا هو الواجب على كل أحد وأن شين واجبي أكا قوة فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به kai dalibin ilimi ka sani kai shiru akan abin da baka da ilimi akai wallahi ko karamin yaro ne tambaye ka islamiyya an baka da ilimi ka ce wallahu alam ko ka ce zaka binciko wajibi ne fa kadhalika yajibu alqawlu fi ma su'ila anhu to kuma kama haka kuma dole duk abin da aka tambaye ka in kana da ilimi akai kuma kai magana akai mimma ya'lamuhu cikin abin da ka sani bi qawli ta'ala saboda fadin Allah litubayyinahu lin-nasi wa la taktumuna lallai ne Allah ya ce ku bayyana wa Qur'ani wa mutane kuma kar ku koye Ali Imran ولما جاء في الحديث المروي عن طرق من طرق kuma saboda hadisi da ya zo ta hanyoyi da dama mun su ila ani ilmin duk wanda aka tambaye shi akan ilimi fakatamahu ya boye ilimin uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar la ya masal linzami ran tashi alqiyama na wuta hadisin imamu ahmad da abu dawud da tirmidhi da ibnu majah mal albani ya inganta shi a cikin sahih tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi قال ابن جرير ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال قال ابن عباس ابن عباس يتي التفسير على اربعه اوجه تفسيري yana da fuskoki hudu wajhun ta'rifu al-arab min kalamiha akwai fuskar da larabawa cikin maganganun su sun san shi wa tafsirun la yu'daru ahadun bi jahalatihi akwai tafsirin da ba za a yi wa wani uzuri da jahilta ta saba wa tafsirun ya alamuhu ulama akwai kuma tafsirin da malamai kadai su suka san shi akwai wanda kowa ma zai faɗa alhamdulillah rabbil alamin dukan godiya ta tabbata ga Allah kowa ya san kuma ga bane akwai ayat da zaka jawo larabawa a matsayin su larabawa kana ja sun fahimta ko ba ka bane amma wa tafsirun ya alamuhu ulama akwai tafsirin da ko wallahi ƙaryar jahili sai malamai da tafsirun la ya'lamuhu illa Allah ta'ala to akwai wanda kuma ba wanda ya isa ya san shi sai Allah shine mai aka ce wai al-huruful muqatta'a wadannan alif lam mim ha mim sin ha menene qaf qaf da kuma kaf ha ya ayin sad da sauransu suna cikin abubuwan da suke faɗa wai Allahu a'lamu biha wai in kana wasu kokarin fassarawa ibn jami'a ce wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam yace Allah shi ya barau kansa sani na litubayyinunnahu eh afwan ko eh haka ne litubayyinunnahu linnasi wala taktumuna wa asant lalle ku bayyana shi ga mutane kar ku boye shi kar ku boye to wannan shine karshen wannan littafi mai albarka na muqaddima fi usul tafsir kamar yadda na gaya muku muqaddima ne a cikin usul tafsir ba shine asalin littafi da za a karanta ba yanzu ne muka dan yi shimfiɗa da zamu shiga harkar tafsirin kuma gaba ɗaya insha Allah to yau dai mun kammala muna fata abinda muka faɗa ciki na daidai Allah ya bamu lada na kuskure abinda muka yi kuma Allah ya mana afuwa